الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ونرانا الجمعة شاشدة قوة رمضان هجر من ظن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1444 wanda ya yi daidai da bakwai ko ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam salam a za mu ci gaba da darasi na biyu abin da ya shafi luga da kuma adabi wato lamiyatul ajam jiya mun tsaya baiti na uku yau za mu tashi a baiti na hudu inda at-tawara'i yake cewa na'in 'anil ahli sifrul kaffi munfaridun kasayfi urriya matlahu 'anil khilali فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جذلي طال اغترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقر الأسالة الذبل وضج من لغب النضوي وعجل ما ألقى ركابي ولج الركب في عذلي أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي آه mun ji je ya fara zance dangane da bayyana wato ni'ima da kuma falala da ɗaukaka da Allah ya bashi sakamakon haka ya samu tsangwama daga mutanen garinsu wanda wannan ya cilasta mai barin gari ya koma wasu garuruwa to haka an samu wasu suna zarginsa cewa ya bar gida ya ɗo lokaci kuma bai dawo ba to shi ne yake bayani akan halin da yake ciki da kuma abubuwan da suka bujiro masa a wannan hali na tafiya ɗin ya ce na'in ni ina mai nisanta anil ahali daga barin iyalina wato na ƙaurace musu kenan yana nufin danginsa sifirul kafi gani kuma babu komai a tafin hannuna ina zero eh kinaya ce kan cewa baya da kuɗi mun fare da kuma gani makaɗaici ban tare da kowa ya ce kai misali na kamar misalin takobi ne ya ce ka saifi na waye gari na zamo kamar takobi wanda urriya matinahu wanda aka tuɓe shi a urriya matanahu aka tuɓe ɓangarorensa guda biyu anil khilali daga kubensa wato kamar takobi ne yana cikin gidansa yana cikin kubensa sai a zare kuben to kaga ya riga ya zama makaɗaici kenan ko to can da ya ce na'in a wato asalinsa daga na'a ne yan'a kasa'a ya sa'a wato ya nisanta yana nisanta fahuwa na'in akan ce fahuwa na'in sai ya zamo ismu fa'ilin manisanci to da ya ce kuma ahalinsa yana nufin wato ashirarsa makusantansa sifir kuma an ce sifir shine abin da a fili kama a ce zero sifirul kafi ba komai cikin tafin hannuna mun faridin kuma makaɗaici ka saifi urriya matinahu matina urriya shine daga ta'arri ne a maida abu tsirara ko a tuɓe abu e, akan ce arrahu ta'ariyatan bi ma'ana jarradahu matina matinahu shi kuma tasniya ne na almatan can ilimin hadisi akan ce almatan to sai aka yi tasniyarsa aka ce matinahu eh, madadin matnani to dama can ka'ida ta nahau ta ce idan za a yi idafan musanna to akan shafe mai nuna ko kuma jam'ul muzakkar as-salim akan shafe masa nunu wa yuhzafu tanwinu wan nunani mimma yudafu wa yujarru thani a haka al- ainihin ibn al-wardi ya faɗa to sai yake cewa almatunu ma'anarsa az-zaharu shine bayan doron abu wal muradu bihi janibu sayfi yana nufin gefen takobi eh? gefen takob- takobinsa to da ya ce alkhilalu shi kuma jam'i khillatin ne eh, jam'i ne in an ce khillatu shine eh, kube eh, alkhilalu eh, kube da yawa Mm, amma da wa kha'un din nan kasara eh? akwai khallatu akwai hullatu to wannan duk ma'anonin su daban-daban khallatu in kai mai fataha ya koma bukata eh, li khallatu ina da yan bukata in ka ce hullatun kuma to ya koma soyayya Mm? ya koma soyayya to wannan abin da shi wannan baitin ya kunsa kenan ko to saboda haka na'in din nan mubtada ne eh khabaru mubtada'in ne mahzufin taqdiruhu ana ma'anar taqdirin zancen ana na'in anil ahali ni fa na nisanta daga barin iyalaina sifrul kaffi munfaridun to wannan shi dai yake da iskali sai baiti na gaba yace fala sadiqa saboda haka ba ni da wani aboki na gaskiya wanda ilaihi mushtaka hazani wanda zan kai kukan bakin ciki na da damuwar da nake ciki zuwa gare shi eh ka san wani lokaci in damuwa ta yawa to mutum yana son a ce yana da wanda zai kai ma mm ka dan bashi labari ai ga halin da nake ciki na cikin musiba kaza ina kaza ina kaza to wani eh, in abokin kwarai ne sai ya dan baka shawarwari kuma ya kwantar da hankalin in mugun aboki na sai ya kara jefa ka ka za akwai ire su eh ko kuma ya je ta watsa ai ga abin da wani yake ciki to shi yasa ya amfani da sadiq bai ce sahib ba eh ban na aboki na gaskiya wanda ilaihi mushtaka hazani wanda zan kai masa kukan damuwata shi yasa ni bargare to duk wurin da in ka zauna ba ka da wanda za ka bashi labarin damuwarka ya tausaya ma a ba wurin zama ba ne ya ce wala a nisa kuma ba ne da mai ɗebe min kewa ilaihi muntaha jazali wanda zan kai masa farin ciki na in bayyana masa farin ciki na wai ko abu ya samu na murna bai da wanda zai je ya ba labari to duk garin mabiya kowa hasada haikai an kulla masa jari an abin nan ɗinsa to wannan duka yana bayani ne kan cewa masu zargi ne wai ya bar gari to ga hawa daga cikin dalilan da ya sa ya bar gari masu tunanin ya kamata ya dawo bai dawo ba to gafa daga cikin dalilan garin baya da daɗin zama Mm, kwarai ku to kaga aiwan ga wuri bai da daɗin zama sai an ce as-sadiqu bi fathi awwalihi wa kasri ana nufin as-sadiqu fil mahabba wanda shi da gaske yake son ka eh da gaske yake son ka to shi ake kira sadiq jam'in sa asdiqau wal mushtaka shi kuma bi wazn ismil maf'uli masdarun bi ma'ana shikaya eh ma'anarsa ash-shikaya shine wahiya an yukhbira ash-shakhsu bima yu'limuhu alhazan shine mutum ya bada labari da abin da ke damunsa na bakin ciki ya ce alhazan shine damuwa wani lokaci yakan zo da ma'anar wahala kamar allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alul hazana idza ita sahala to alhazan a wannan hadisin a wannan addu'a yana nufin wahala shi yasa aka yi amfani da sahal to shine yace wala anisa in an ce al'anis shi kuma almujalisul muwafiqu laka abokin zama wanda baya saba maka eh an gane wanda shi koyaushe ya nema abin da ke faranta maka raini to shi ake kira da al'anis eh wanda kana ɗebe kewa in kuma baka da natsuwa da kun haɗu sai ka samu natsuwa ko kana cikin damuwa da kun haɗu sai ka samu farin ciki to wannan al'ani su kenan ana samun ire-iren su ko to shi dai abin da yake faɗa saboda haka fa'un ɗin nan ta adafi ce atifatun ce wala nafiyatun lil jinsi eh tunda sadiqa aga suna ne eh ma'ana ya kore duk wani jinsin aboki baya da shi to sadiqu din nan ismuha ne mabniyun alal fathi wa khabaruha mahzufun taqdiruhu fiha labarin ta fiha ai fala sadiqa eh fiha eh babu wani aboki da nake da shi a cikin bagadada wanda zan bayyana masa ilaihi jarun wa majrurun ne khabarun ne muqaddam an labari ne amma an gabatar da shi wa mushtaka mubtada um muakhkharun mushtaka shine mubtada wanda aka kai shi ƙarshe asalin zancen fala sadiqa fiha mushtaka ilaihi eh to amma sai aka gabatar da ilaihi saboda jarin wa majrurun ne eh yawwa to wannan shine to sai yake cewa ainihin hazani shi kuma mudafin ilaihi ne wal jumlatu fi mahalli nasbin na'atu li sadiqin to haka dai zaka yi li'irabin sauran wala anisa ilaihi muntaha jazali to sai ce baiti na gaba qala gitirabi igitirabi bakunta ta qala ta yi tsawo tabbas na yarda da nima na dade ba na gida sai ce hatta sai da rahilati dabbar da nake hawa taguwa ta hanna sai da ta dinga shauƙin komawa gida kaga bakwata ta kai bakwata ita ma ta matsu a koma to kaga min babu a wula shi ba wai bai son garin ba ba wanda bai son garinsa sai dai matsaloli su sa dole ya bar garin ya koma wani wuri eh wa rahaluha kai hadda sirdinta shi ma sai da ya yi shauƙi sai da ya je ya ƙosa a ce a koma bagadada waƙarar asalati ya ce hakanan kuma wato kan mashi na saman mashi na shi ma masu na eh su ma sai da sun kai abin nan sai da sun kai shauƙin komawa dama al'ada ce ta laraba ce in za su yi tafiya sukan rika abin hawa dabba sannan sukan rika mashi saboda kora kaga dabba kana iya halbe ta in kana jin yunwa ka abin nan kuma wani abu ya zo zai cutar da kai to sai ka kare kanka to shi yasa suke rika mashu a wannan lokaci to shine yake ba da labari har da yan masunsa da yan rataya kibiyoyinsa da yan rataya to wai har da su bayan su shi ma yayi shauƙin komawa ba gadada azzubuli wanda suke yan ƙanana ƙanana mato yan mashu ne ya rika yan ƙanana ba su da girma to tsala shai'u akan ce tsala shai'u diddu kasura eh kishiyar kasura ne ya taƙaita igitirabi iftialun ne minal gurba daga gurba aka same shi bakunta ma'anarta albu'udu anil watani shine mutum ya zamo ya zamo nesa daga garinsa eh akan ce hanna ko hannatin naƙatu ila waladiha ai sauwatat shauƙan ma'ana ta ɗan dinga hargowa saboda tana son ta ga ɗanta warrahilatu can da ya ce rahilati yana nufin an naƙa taguwa allace ta suluhu an turhala wadda ta cancanta da ɗora mata sirri a hauta to wannan kenan da ya ce kuma wa rahaluha in an ce an rahalu shi ne markabin lilba'ir abin hawa da ake ɗora mara kumi don sirrin nan ɗan ƙarami ba babban nan ba inda za ka ga baya da girma sosai to in za a haushi sai ka ga sun ɗora sai sun haura kumi to shi ake kira da an rahalu yujalu ala zaharihi ana sanya shi samansa da ya ce kuma waƙara bilfatahi wal ƙasri ma'anarsa a zaharu arada bihi alƙariya wa hiya a'lar rimhi ko a'lar ramhi yana nufin tsololo kibiya eh, mashinsa su ma sun ƙosa da ya ce al'asalati shi kuma bi fatihil aini wa tashdidi sini almuhmalataini shi kuma arrimahu eh, masu shine al'asalatu eh, mufradinsa asalun asalun mashi to ka gani banda arrimhu ko arramhu to akwai asalun kuma wazzubulu can da ya ce azzubuli shi kuma sifa ce ga al'asala ma'anarsa jam'u zabilin ne azzubulu jam'i ne zabil kuma mafuradi min sifatin ramhi yana daga cikin sifofin mashi to akan ce al'asalatu zubulu bi ma'ana arrimahu daƙiƙatu masu ‘yan ƙanana shi ne azubulu din ‘yan ƙanana ‘yan sirri waɗanda ba su da girma duka dai ana son a nuna ma ƙwarewa ta larabci da gogewa shi yasa ake ta kawo kalmomi don kabin nan muradi dai a wannan baiti ma'ana tafiyarsa ta yi tsawo gashi shi kai ne yana kwaɗayin komawa haka taguwarsa haka nan sirdinta haka nan kuma mashinsa shi ma ba daɗi yake ji ba to saboda haka su yi masa uzuri to kwala fi'ilun ne madin igtirabi fa'iluhu kawai muna bayyana mahallin li'irabi ne ba sai mun yi wancan dogo da muka saba ba igtirabi fa'iluhu shine fa'ilin tala marfu'un bi dammatin muqaddara fi ma qabla ya ilmutakallimi eh to shine sannan fayajuzu tarku ta'i wa rahaluha ma'tufun bil wawi ala rahilati wa kadha qara wal asalati mudafun ilayhi ma qablahu wadh-dhubulu shi kuma na'atun haqiqiyyun na'ati ne na haqiqa ga shi al-asala ne to sun makala sannan ya ce wa bajjamin lagabin niduwiyi wa ajjali ma alƙari kabi wa lajjar rakabu fi azali ya ce niduwi raƙumi na ramamme wa bajja ya dinga hargowa min lagabi min lagabi saboda gajiya gajiya ta yi mai yawa shi karanka sai ya dinga hargowa saboda ya wahala shi ma saboda doguwar tafiyar da aka yi sannan arrakabu ga can gaba eh arrakabu eh rikabi afon rikabi ita kuma taguwa ta wa'ajja ita ma ta dinga daga sauti tana hargowa duka wai suna yi ne lima alƙa saboda abin da nake haɗuwa da shi na wahalhalu tsohon raƙumi ne ya dinga hargowa taguwar shi ita ma haka sai ce kuma an rakabu a sauran fatake mahaya raƙumma wayanda ba ta mu ɗaya da su ba amma dai wani dalili ya haɗa mu ko hanya ko wani abu ya ce to walajja sun zurfafa fi azali wajen zargina cewa wai na daɗe ban koma ba gada ba to dojja akan ce dojja dojijan ai saha siyahan lokacin da ya yi harguwa wallagabu shi kuma masdaru lagiba kata'iba ya ta'abu to akan ce lagiba ya lagabu don ma'anarsu ɗaya kakan ce ta'iba ya wahala lagiba shi ma ya wahala wa ma masana min lugub a gani to shi ne can an ka samu kalmar can an ka samu mafi yawa kalmomin wasu zaka ga ka koma cikin ƙur'ani zaka same su to sai ya ci gaba da cewa kuma bayan ya yi bayani akan wannan sai annidu annidu da nunun da dodun da ainihin wato wawun mun gan shi ko? to shi kuma ma'anarsa shi ne tsohon raƙumi raƙumi wanda yake ya tsoho kuma ya ɗan so marama to shi ake kira da annidu to nidwi da ya ce ya jingina raƙumin ne zuwa ga ainihin zuwa gare shi gane ko da yin raƙumi ya ɗan rami to akan ce da shi annidu ai alba'irul mahazulu wa'ajja bil'aini shi ma dai kamar ma'ana bajja ne daga sauti ai hargowa ko a bayyana wata magana da ya ce rikabi ka wazani kitab ma'anarsa shi kuma al'ibilu allazi yusaru alaiha raƙumi shi ake shi ne rikab shi ne rikab da ya ce wa lajja lajja an gan shi ko? to shi kuma ma'anarsa shi ne zurfafa eh, akan ce lajja fil amri lajajan eh, wala jajan wala jajatan ai la zama huwa wa zabahu in mutum ya doge akan abu wa hassa alaihi ya kwadaitarwa a kansa sannan da ya ce arrakbu bi sukunil kaf arrakbu bi fathin wa sukun fasukun shi kuma ismu jam'in li rakibin sunan jam'i ne na rakibun mahayi mahayi rakumi wa humur rufqatu su ne abokan tafiya ashabul ibili wa'anda asaman raƙumma ana fahimta wannan ko a cikin alƙur'ani warrakabu asfala minkum to wannan shine da yace fi azali fi azali al'azalu shine almalamatu zargi eh zargi akan ce azalahu ya aziluhu min babi daraba ya duribu haka yakan zo kuma min babi katala ya katulu azala ya azulu kenan to bajja fi'ilun ne madin min lagabin jarun ne wa majrurun muta'alliqun bihi wa min min din nan da ka gani da yace min lagabin litta alili ce ba littaba'idu ba ce kuma ba ta nuni akan aliftida a min lagabin ai li'ajali lagabin ai ta'abin asabani saboda wahala da ta same ni nidwi shi kuma fa'ilu dajja fa'ilin dajja ne ai wa dajja nidwi raƙumi na ramamme ya yi harugowa مضاف إلى مضاف لياء المتكلم وعج شيكم فعل نشيما ماض معطوف بالواو ولما جار ومجرور متعلق بعج والله للتعليل كان لما دن فإذا ما تتعليلي وما اسم موصول واقع على أنواع المشاق ألقى فعلين كما مضارع fa'iluhu damirul mutakallimi ai ana saboda abin da nake haɗuwa wal jumlatu silatul mausuli huzi fa'iduha shi yasa ba a kawo mata damiri ba ƙa'ida yan an kawo ismul mausul to akan kawo masa jimla an gane akan kawo masa jimla sannan jimla kuma sai a rufe ta da damiri damirin da zai koma zuwa gare ta an gane ko? yauwa wani lokaci yakan zamo a zahiri wani lokaci kuma yakan zamo mustatiri da ana iya samu to wannan kenan to sai ci gaba da cewa uridu basbata kaffin asta'inu biha ala qada'i huquqin lil ula qibali yace daga cikin manufofin wannan tafiya tawa ya ce uridu ba su tsata kafin yana son in samu yalwar tafin hannu kinaya ce akan ya samu kuɗi basɗa basɗatu kaffin kinaya ce can waza da hu basɗatan fil ilmi wal jism to yalwa a yalwata abu eh to sai ce asta'inu sai in nemi taimako in zama mai neman taimako biha da wannan shimfiɗar hannun ala qada'i huquqin akan biyan wasu haƙoƙi sun karace wuya ne saboda hadda ba su suka sun yi mai yawa bayan kuma ga tsangwama da ya samu ga mahasara da ya zai ce mai yiwa fitowar da na yin zabu kuɗi in biya ba su suka ya ce lil'ula ƙibali saboda kyawawan ɗabi'u da suke a wurina ba na son haƙƙin mutum yana wurina kuma ban biya shi ba ni mutum nake mai ɗabi'u kyawawa ba mutum nake mai niyyar zalunci ba to da ya ce uridu al'iradatu al-mashi'atu wal qasdu in an ka ce irada takan zo da ma'anan mashi'a takan zo da ma'anan nufi wal basta ita kuma as-sa'atu yalwa an gane ko wal kafu shi kuma tafin hannu shi ake nufi da alkafu qada shi kuma qada yana da ma'anoni da yawa a larabci eh daga cikin ma'anoninsa al'adau bayar da abu in ka ce qadaitu daini ma'ana na ba da bashi na to shi yasa ake amfani da qada addaituhu kenan kawar faɗa Allah ta'ala fa'iza qadaitum manasikakum ai addaitum manasikakum shine ma'anar aya sannan yakan zo da ma'ana al'inha'u ƙarewa gane ko ƙare abu duk da wasu ce ma'ana fa'iza ƙazaitun manasikakum ai fa'izan ta haitun manasikakum duk dai aya tana iya ɗauka to abinda sai hukuki jam'u haƙƙin wal muradu bihi huna ma yalzamu zimatal insani abin da ya rataya a kan wuyan mutum to to sai da ya ce uridu shi kuma fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa fa'iluhu damirul mutakallimi wa biha muta'alliqun bihi والضمير المجرور للبسطة على قضاء متعلق للبسطة شما جار ومجرور yana ta'alluki ga bi asta'in hakanan qada'i shi ma mudafin ne li huquq lil ula jarun ne wa majrur wa qa'a nakiratan ko nakiratan bai ta'allaku باستقرار محذوف محذوف نعت لها قبلي متعلق بالاستقرار المحذوف to wannan abin da muka ji cikin wannan baitoci kenan yawa yan kalmomin da suka zo baki sai mu kula da su gobe za mu tashi baiti na tara wadda haru ya aki su amali wa yi kuni'uni min alganimati ba'ad al-kaddi bil qafali to zai ci gaba da bayani dai da bayyana halinsa da kuma yanayin da ya shiga subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa